إنك أنت السميع العليم سبحان الله سبحان الواحد الحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر والتعدي بي بنظرة تأتي لنا بالزفر فسبحان واجد القهار ألكي يتبتك مكة أيتي ميرن جاي الفعال لما يريد mai aikata abin da ya so shi ne Allah, فما وصل إليه تقدم التقدم لعلم البشري abin da ci gaban ilimin ɗan adam ya kai a yanzu wannan 1969 shehu yake magana. To abin da ci gaban ilimin ɗan adam binciken ɗan adam ya kai a 1969 لم يعد أن بعض الناس amma duk da haka bai sa wa'yansu mutane ba ما كانوا يعلمون su ce sun farka har yau dai suna nan a cewa ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba أن في الإمكان akwai tilili wa'anda suna nan suna ganin cewa ba zai yiwu ba الوصول إلى مثله akai irin wannan ilimi وسي- وس- ولسوف يظهر ما هو أكثر وأكثر to ku almajirai na bari in gaya muku wala saufa ya zaharu da sanda zai bayyana ma huwa aksaru wa aksaru abin da ya fi wannan yawa ya fi wannan yawa kausi kenan ya yi shehu da ya mana dai imani وقد كان وقع yanzu tun daga susi na din abin da ya bayyana zuwa yanzu a yasan adadinsa wa yasan adadinsa zuwa yanzu ko su tura wata da aka je kawai amma yanzu nawa taurarin da sun fi shi nisa ma a a- yanzu eh, eh, 2018 din nan ma sun jefa eh, kumbo din da har ya ya keta wa- wannan eh, rufin na rana wannan kwansan kwan na rana wanda ba a taba kusa da shi ba ma amma yanzu har sun soma shiga ita ma wata rana shiga shiga za a yi ma duk gaba shiga so Allah وقد كان وقع
mai yawa mai abubuwa masu yawa za su faru من طريق العبادة والصلاح eh wa kanka wa qad kana waqa'a haqiqa abubuwan mamaki sun faru min tariqil ibadatu ta hanyar ibada nawa ne annabawa suka yi abubuwan mamakin da yafi wannan isra'i da mi yanzu me abun mamaki za a yi wanda ya kai isra'i da mi'raj ina turawa koma waye ma har annabawan ma da kowa ina za a je kama kausaini a ajina wa zai iya zuwa nan in ba ta dariƙan ma'arifa ba ta ɗariƙan ma'arifa gadon manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama shi kenan sai mutum ya je, gashi nan duk musulmi ma in yi alwala ma a ko'ina, in yi alwala ya zo ya shiga kowane masallaci a kowane kan ƙasa, ya yi niyya ya ce Allahu akubar gashi ya zo ƙaba ƙausai na adina. إذا قمت من بعد الوضوء مرتلا وتنزل وتنزل من بعد الركوع مؤذن لقد قويت عنك المسامة جهرة وصلت إلى المحبوب كبر وعزم دكاتي الله أكبر لقد الله كيف تنقى إياك نعبد وإياك كما كابوك أبك أو سينا أو أجنا كوكو زوكا شافيلا ما شي كينام سيكا غاجمان زون الله صلى الله عليه وسلم baka je baka je kudus din ba ba a hau kumbu a bono din ba amma ai ka hau ma'awali da lalatin kubra kenan ai hau ma'awali ko ai hau kumbu a bono Allahumma alayka ma'awali wa bika malazi wa ilayka istijai wa alayka tawakkuli wa bika fi har bi sarayani qayyumiyya taka fi kulli shay dakka aw jalla ajruka wa ahlaka hatta la hazatan sukuni sai mana daga hukun ba a bolo ma da yanzu wasal da ilal mahbubi wasal da ilal mahkafir wa azzi to ta hanyar ibada والصلاح da hanyar gyara ta hanyar ibada ta hanyar gyara ka zo kai suluki ka zo ka samu wani bawan Allah ka zama Musa alaihi salatu wassalamu magajin sa ma'ana ka je ka nemi magajin Kadiru ya yi wasan kura da kai ya ce zalika malam tasdi alaihi sabara yawwa ka je ka nemi kadir ya yi wasan kura da kai yanzu sai ka kai inda tura ma ba su iya kaiwa ba duk suka je ne suka zo mana da shi duwatsu suka ilimi ne ya yi kyau ya yi kyau duwatsu suka zo mana da shi to mazaje da suka je hazaran Allah fa ya ka gani suka zo mana da imani da yaƙini tun daga ai ilmul yaƙini aka tashi aka je ainul yaƙini aka tashi aka je haƙul yaƙini ake ta shillawa ba adadi a cikin bin Allah ta je to kun ga fashe ku kenan wani yana nan kwandam din bin Allah yake kwandam din abubuwan da ake samu a bin Allah yake a'a a bar na bin Allah na wannan rashin wayewa ne har yau kai yana o'o a taso a dawo na zahirin da yana da kyau yana da komai amma mazaje a kan buzunsu duk abin da shehunne suke faɗa sun samu duk abin da kaga wadannan sun rubuta sun samu a irin wa'ancan duk wa'annan takalolajin na yanzu ne yanzu shehul bakari ya ɗa ɗakin halwa an kawo masalatul fati a cikin takarda ta haske ya ce an kama salatul fati a cikin takarda ta sai kuma ga sai da shehu mudamrawi an kawo masa miftahul qurbani da a cikin takarda ta haske tilli irin su da yawa da yawa kaji an kama a cikin takarda wato shi ma ya zama annabi kenan amma wa yanzu waye baya cikin daki a cikin duhu ya kunna bai kallon takarda ta haske ko ba wali ba ma ko fasu imanin yana kallon takarda ta haske kuma a yi ma message a ciki kuma kana cikin duhu ka buɗe wayar ta ga takarda ta haske na kuma ka karanta kuma ka ce wani ne ya aiko min daga America ba kaza ka ba wanda ya ce ka ji ƙarya daga America za a aiko wa wayar takarda kuma yana cikin duhun nan yana cikin wannan abubuwa kowa duk abin da shehunan nan da annabawan nan shugabanninsu da mabiyan nan nasu duk abin da suke faɗa din nan wannan technology suke faɗa da ya da wanda ya fi shi ma amma ya za a shiga ya ma ya za ka iya ganewa ya za kuma sun faɗi abubuwan da sai nan gaba ma zai bayyana yanzu shehu radiyallahu ya faɗi abubuwa da yawa wa'en sun bayyana wa'en ma ba su bayyana ba har nan gaba duk wannan su inji mai kwakwalwa din nan ar-ru'ub ya faɗe su fazal zikir hazar ru'ub ya tulubu sarmada wa kaifa tarajam al-hajij ala safa dalailu la tulfa li ghairi nabiyina bi khalqin wa khulqin anhu bari al-kafa dalailu ka shams al-munira maktaba suwa inda a'ama malida illa hushifa أروني كأمثال الأتيك ومن غدا سراجا لسكان العلا من تخلف وهل عبقري كالسراج وهل ترى لعثمان شكلا ذاكم ذيلكم كفا dalailu ka shamsul muniratu maktafas wa inda ama malida ul shushub har zuwa karshen ta to hazar ru'ub inji mai kwakwalwa shehu ya faɗi wannan tun wajen 90 nawa da abu yanzu ka zo ga kasidan nan ta shehu jiharan laqitul mustafa bi uruji ila allah min zal kauni wa kata khuruji 1940 wani abu yayi ta da bayan 1969 shehu ya wannan jihara ko wallahi ce za a yi ƙarya ne kumbu apollo ya kwaikwaya sai dai mu ce turawa mu suka kwaikwaya a kumbu apollo akan wannan kasida kabila guda suka fi shehu suka ce kauru mashaba id wannan baka fata ya tafi da nisa wai na yi je ne rujui min al-maula bi ahmad nazila ila al-mala'i al-ala kuwai kaburuji wai na je ne to bayin Allah a salaha abin Allah sun tafi inda har yau ma ba a je ba yanzu ranar gaba ɗaya ga ta nan falakin ranar gaba ɗaya kujera annabi Idrisa ce alayhi salatu wassalam wa rafa'ana wani bature ya sai ya je hau kujera ko injina sai ya je hau ta a kujera Idris ke ga ta nan duk gaba kida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shige ta gabaki daya annabi Isa gashi na warafa'nahu makan wanne ne annabi Isa bar rafa'ahu Allah ilai annabi Isa alaihi salatu wasallam bar rafa'ahu Allah ilai Allah ya daga shi zuwa wajensa amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce na ganshi a sama ta bishi da annabi ya haya alaihi salatu wasallam to shine inda aka shi ko annabi Idris manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ganshi a sama ta hudu to amma annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi shi kuwa da na fatadalla fa kana qaba qausain aw adna alaihi salatu wassalam to gode Allah abubuwa ne kai yanzu wani abun ma ina za ka iya faɗan ta yanzu waƙe a gata nan waƙe a akwai babban malamin da yana ɗakin halwa yana ta neman yana ta addu'a yana ta neman Allah ya haɗa shi da wanda zai riƙe hannunsa zuwa ga Allah halwa ya shiga ɗakin yana ta kuka gaban Allah Allah ya haɗa shi da wanda zai to babansa ma babban malami ne daga cikin larabawa ne muna murtaniya baban sama babban malami ne a cikin littafin malikiya akwai maganganun su bari a ɗari ɗan sai baban nasa ya zo wajen wani daga cikin abokin sa wanda malami shi ma babban malami ne sai baban nasa ya gaya masa cewa je ka gayawa ne ya fito daga inda yake din nan ya je ya karanta waƙi'a ya je ya karanta waƙi'a sai wancan babban malami sai ya zo ina shehi aka ce ai shehu ya nade da halwa yana cikin ɗakin halwa kaza kaza zai ce wallahi buɗe babanka ya aiko ni wajenka ai ya ji wannan magana bare kuma wannan babban malami abin ba wasa ba ne ya buɗe ya yace baban mahaifinka ya zo min jiya da daddare ya ce in zo in gaya maka karanta waƙi'a ya ne kaga halwan nan da na dinga yi na yi sauka yau wajen ɗari nawa kullum a cikin karanta wake a nan ke sai zo ce wake a zan karanta kuma ta kawai da haka ya gaya mu amma wai da ka shiga ɗakin halwar me kake nema to wallahi ina neman wanda zai rike hannuna ne zuwa ga Allah abin da nake kaji maza ne shi abin da yake nema ke ba wai don ko kaza ko kowa ma zai nema abin da ai an samu wanda ma da ya shiga ɗakin halwar yake wallahi ko dai ya hau kan gadon sarauta ko ko ya kabari amma ba daya ba na uku sai dai wajen shekara goma sha shida yana ta halwata kuma aka samu Allah ya sa ya hau gadon ya wata ya shekara bakwai da wani abu ya rasu to ita abin da kake nawa kenan ita to na gane yanzu me babanka yake yi zo mai rike hannu ya bayyana ta ko wajen Shehu Ibrahim kuma wallahi zai karanta waki a tana na asirul akbar ita babanka yake yi dukkansu malamai ne dukkansu dubai ne kaza sai da ya je karanta ya ce iyi lallai aka fuske shi to kai yanzu ka ji waƙe a mala an yi wajen shekara miliyan uku da wajen dubu ɗari uku da wane ne na ayyamun rabbi a daga cewa assalamu alaikum na shafa'i kafin a ce allahu akbar na wujiri kai wanda sakaroloji ne zai wanda sakaroloji ne zai kai wannan kai ba to mazaje mazaje a cikin bin Allah a cikin ibada suna nan kan buzun nan nasu suna nan kan buzun nan nasu sun ga abin da ya ninka waɗannan duk technology da yake bayyana to wasalahi a cikin bin Allah su azafu azafu ma yazharu yawma sun ga ninkin ninkin ma yazharu yawma abin da yake bayyana a yau min min tariqil kashfil mati ta hanyar wannan iktishafatu na madiya wannan na zahiri wannan wannan bincike wannan irin abubuwan da ake ganowa na zahiri din nan bayan Allah suna kan buzunan nan sun ga abin da ai asalin abun ma in ka duba sai ga na bayan Allah ne na annabawa ne yanzu duk wannan technology duk gaba ɗin ka duba ga na annabi Idris alaihi salatu wassalam duk in ka duba sai ka ga na Isra'ilu ne na ƴaƴan Isra'ilu wanda wanda annabi Yakubu kenan har kuma aka zo kan annabi Dawud alaihi salatu wassalam har aka zo annabi Dawud duwatsu da in ya kama dutse sai ya mai da shi gumba kawai ya dinga yin kawanya yana yin rigar yaki san aka labuse yana yin rigar yaki da komai dutse ya zama man gumba ba sai ya sa a wuta ba shi karfe Dawudu ga ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yakin Banu Qainuqa ya samu takobuna guda wajen uku na Annabi Dawud da sulke wajen guda uku din na Annabi Dawud alaihi salatu wassalam shi karfe da komai saboda tsabar salaha da bin Allah shi karfe ba sai ya sa shi a wuta ba to kuma mun ga in mazaje irin magadan wayannan mun ga malam Musa gidan ranci alma kaula ya zauna ya komai kuma shi yake sai ya ali sai ya sa shi ya dinga karantar da Hausawa wanda suka zama a sai yana karantar da su bikin kuma bayan sun sha faida su abu to malam Musa din nan mun je da sai da Aisha radiyallahu ta'ala anha gidan ranji yana nan ka shiga mara'i kaɗan kafin ka je to sani ko ina gidan ranji Allah ya rahamshe shi ya koma zuwa ga Allah Allah ya ba mu albarkarsa yana auren yar Sheikh Al-Madaris Sheikh Ahmad Cham yana auren yar Sheikh Ahmad Cham Ahmad Cham kai ya busal ilma to yana auren yan wannan to mun je da sayyida radiyallahu anha bawan Allah a cikin bin Allah a cikin talauci a komai sama kawai sai da ta yi ya zo ya kusa gaisa suka yi hira da sai ya tashi akwai mai tuka ta malam kabiru na kano wannan na gyaranya dan shewa adamu gyaranya shi sai ce da shi to shi ma ya yi karatu a wajensa a kauna sai ce kai kabiru zo suka tafi zo suka fita ashe wai da suka fita ce "I, mu je kasuwa mu dan samo wa ya shehu wata dabba a yanka mata to suna tafiya za su je kasuwa a siyo abin yanka a siyo abin yanka sai wani almajirin su ya gan shi ce ina za ka da ranar nan ce wallahi ba kowa muka yi shehu shi ne zan je dan siyo wata yan dabba da za a yanka mata sai ce wallahi ina nan na turke wani gunsuru a je a gani in zai yi da ya zo ya gane ce to kai ai ni wanda zan siya ma ba zai kai wannan din ba ana ya yi yawan ma yanda zan siya ce to shega a je a yanka Allah ya saka da alheri ya ma addu'a ya ɗauko shi suka zo Malam Kabiru na jaye da gunsuru. Wannan a gabana ake ba wai wani ya ban labari ba. Malam Kabiru na jaye da gunsuru ya ce to daure maza ya shiga ɗaki ya ɗauko wuka. Aka ɗaure gunsuru aka komai. Ya zo ya yan ya tsora wuka a kan wuyan gunsuru sai wuka ta launi. Wannan a gabana ake wallahi tallahi. Saboda dama sai da ta faɗi salahansa da bawan Allah ne kaza kaza ina kusa da shi. Sai wuka ta launi. naɗewa wuƙar ta yi sosai sai ya jefa sai ta kai ku kawo wata wuƙa aka kawo wuƙa banatu mai kyau kaza yana ɗora ita ma ta lauyi sai ce a kawo wata aka ce a sai dai wuƙa a cikin can gidan kaza cikin Nijar can aka shiga aka ɗauko wata wuƙa kamar adda yana ɗora ta lauyi sai na ce masa shehi shi bunsurin tauri ya sha ne ko kwaya aka soma sai ce a ba tauri ya sha ba sai na ce toya ita ni ne dai ba zan iya yanka shi ba ni ne dai ba zan iya yanka shi Aje to shehu matsa ga ga mara imani bari ya yanka shi kuma za a cikin lauyayin wukan na dawo ka ɗaya na yanka shi shi ba rahama zuciyansa tun da ta bi Allah har tana lauyar ƙarfe yanzu baka ga magajin annabi Dawud ba saboda bin Allah annabi Dawud da tausayin halitta wannan shi shi shi wannan mu suke cewa ƴan rahmaniya Bibi Ali Tamasini radiyallahu ta'ala anhu gashi nan muna karantawa ya hau wannan matsayin yan rahamaniya shekara talatin duk matar da za ta haihu a fa shi yake mata ciwon nakuda radiyallahu ta'ala anhu wannan shi ake cewa yan rahamaniya dan haka ranar tashin kyama in an gama ceto kowa Allah zai ce wayannan ba sai ba mai ceto ku kenan kun yi bare al'amur rahimina duk wani ɗan jin kai Allah shi ne mafi jin kansa alhamdul rahimina to mun gode Allah a cikin bin Allah a cikin wayannan ake faɗa da ai ta cewa ana kawo ban kaura ana kawo kare rai ana kawo kai kuwa iyanan ka gani dama duk mai ƙaryata irin wannan duk bai zauna da bayin Allah ba da ya zauna da wani bawan Allah din in ya ga wani abun mama ya isa yanzu ya isan ƙaryata wannan duka baki da to irin wannan irin wannan Allah ya ba mu albarkar su mun zauna da su mun ga abin da ya fi ban mamaki albarkar su har i'ana wani lokacin kai ma ya ga wani abu ya faru albarkar su to mun gode Allah to a cikin bin Allah a cikin salaha an yi irin wannan ni an yi abin da ya fi ya fi wannan duk wannan technology din da aka kai duk wannan takaddumul bashar ilmul bashari din da aka kai a cikin bin Allah annabawa da magadan annabawa akan buzun su akan sun yi abin da ya faka yanzu ya annabi sallallahu alaihi wasallam yana aikin umma hali ya tafi Isra'ila da Miraj malaika dole ya zo ya tafi da shi hmm? to akan buzun su sun yi abin da ya bi haka to وقال تعالى ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ما فرطنا في الكتاب من شيء
ba wa komai ba sai yana cikin qur'anin nan وقال ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا su dai 'yan duniya kuma su dai masu yin waɗannan abubuwa sun san zahirin rayuwar duniya duk wani abu na zahiri wannan irin eh, ya- bincike na zahiri sun sani amma ba su san na lahira ba shi yau a ce ga wani bature ya kasa wani abu a cikin waɗannan ilimai na zahiri a cikin wannan bincike na zahiri to ya zamu yi da wannan aya ya alamu na zahira min hayatin sai a ce qur'ani bai yi da- ya yi ƙarya Allah ya kiyaye to na Allah kuma a ce a cikin lamarin Allah ya kasa irin wannan kuma a Allah to shi ma kuma abin sai a cikin a ce kowanne abu. Hmm? to كما في سورة الروم kamar yadda ya zo a cikin suratul rumi وهذا القرآن wannan qur'anin mai girma alkarimu mai girma يذكر لنا عبدا صالحا gashi nan yana gaya mana wani ba- wani bawan Allah مكن الله له في الأرض Allah tabaraka wa ta'ala da ya bashi dama ya bashi iko akan ƙasa وأتاه من كل شيء سببا Allah ya bashi hanya a cikin komai Allah ya bashi iko ya yi komai حتى بلغ مغرب الشمس har Allah ya bashi iko ya je mahudar rana ya je mahaɗar rana ثم أتبع سببا sannan ya bi wannan iko da hanya da Allah ya bashi حتى بلغ مطلع har الشمس sai da ya je mahudar rana وأنا ذاك لا سكن a wa- ولا a نيام wannan lokacin ba wa'annan jiragen ruwa irin wa'annan na turawa din nan ba wa'annan jiragen sama a wannan lokaci tafiya ce ta doki a wannan lokacin amma sai da ya je mahudar rana ya je mahaɗar rana ثم har yau an kasa sanin ina ya je wani sun ce turkiya ya je wani sun ce turkiya ya je ainihin hami asin din da wani suna wani suna cewa can karshen ma tana suwa ya ya har yau an kasa sanin ina ya je sai da ya je mahudar rana da man Allah ya ce sai da ya je mahudar rana da mafaɗar rana mana sai da ya je karshen gabas sai da ya je karshen yamma ba jirgin sama ba komai da doki ne to in dai da doki ne tafiya shi ko nawa ne rayuwarsa kwana nawa shekara nawa yana wannan tafiya duk gaba gida to sai da ya je mahudar rana da mawaɗan rana a wannan lokacin ba waɗannan jiragen ruwa ba waɗannan jiragen sama ثم ذكر عبادا من أهل الفساد to wannan bawan Allah kenan sannan Allah kuma ya faɗi wa'yansu ‘yan ɓarna ووصفهم وهم في حلب ينزلون Allah ya subanta da cewa ta kowane tudu ta tudu da gangare jirgi suke suna ya jujuwa ma juju ai za a ga takarwa na shi ko ai sai ya jujuwa ma juju sun bayyana su ma na zurkan na na zulkar nan da ya shige eh? amma sai ya ya ya amma sai sai wa- ya jujuwa ma juju sun sun bayyana su su ma ta ko ina bi suke yi abun mamakin su ya isa su shanye ruwan duniyar ma duka baki da da abubuwa to ووصفهم وهم من كل حلب ينزلون Allah ya subanta cewa ta kowane tudu bi suke ma'ana ta tudu da gangare duk bi suke ba wani waje da yake musu waigi.
فسبحان الفعال لما Sarki يريد ya tabbata ga mai aikata abin da ya so.
ولا فائدة To سواه shi ke na aji ka huta ba wani mai aikatawa sai Allah. Ko ko wani abu zai gagare shi. To shi ke nan kudurarsa ce ya ba wa ɗan zahirin zahirin yayi yadda ya ga. Sifarsa ce. Kudurarsa ce ya ba wa ɗan badinin badinin kuma diyayi yadda zai. Hmm? kuma duk da haka ubangiji yana cewa ma utitu min ilmi illa qalila ba a ba ku komai ba dan kadan kawai na ba ku ku ƙara dai duk wani abu da aka an kai ku ƙara dai duk gaba gida ƙarshen ilimin ƙarshen kome din shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qur rabbi zidni ilma kai ma ka dinga ta ubangiji ƙara min ilimi Ka- to na gaban kuma kenan an ce wa qur rabbi zidni ilma waye wani kuma duk baki daya ai kenan to وقد ذكرت في رسالة الحجة البالغة شيئا shehu ya ce na faɗa a cikin littafi na na hujjatul baligatu wani abu da ita ma hujjatul baliga din nan ita kuma ta riga wannan wannan shehu ya yi ta ne akan kumbo apollo 11 akan kumbo ita kuma hujjatul baliga shehu ya yi ta ne akan karatun radio tun wajen 1953 shehu ya yi hujjatul baliga akan zancen karatun ayi karatun qur'ani a rediyo shehu ya rediyo ta shigo a wannan lokacin kila wannan gidan rediyo na jaji din nan an fara yin sa to sarkin Kano Sunusi ya hau mulki ba daɗewa kenan ya aika wa shirga malaman Kano da komai suka suna fatawa yanzu a iya sa Qur'ani a cikin rediyon nan gashi tana yada abubuwa tun da dai muradi ya hada shi kashe ya ce kwarai kuwa kwarai kuwa ai hanya ce ta yada addini ta yaɗa lamarin Allah dama shi ya fara aiki da kayan nasara bayan su tashi tun wajen 1948 a Gambia ya yi wa'azi a cikin rediyo din Muktar Wudul Hamidi ya faɗa yace ba a ganin mau'izatun tura'u yanshiru halmi ziya'u menene farkon eh eh ba a taba ganin kafin sa Shehu Ibrahim ba a ce wa'azi rediyo tana yadawa ta ta hanyar sa ai fa malamai aka kai wannan malami da riya ake kuma rediyo za a je a ce za a yi wa'azi da kaza kaza ai fa mu ma nan ahadullahi da tijan ma bayan Allah na da ga dai ilimin da kuma ba a san wayewa waɗannan abubuwa da za a zo ba duk ga baki da albarkar faila kenan duk aka waye ayir mai gari maki ya faɗi wani iko Allah da yawa Allah zai muku wata ni'ima makiyin ku ne zai gane amma kuma ya kuna nan rabkananu ba ku san ma ina aka sa ba ayir mai gari ya faɗa ai mu da duk ba a san wannan ba an san dai a ce wani fakihi wani kaza duk sai da zuwan shehu yanzu sannan aka gane aka so masu shehu wani kaza kaza kaza ah an waye kenan duk sai da ya kora almajiran na suka je suka haɗu da larabawa suka keta afirka nan wani daga ƙasar sama ko da kano bai taɓa fita ba wani kila daga zalima bai taɓa amma ya gashi ya kama hanyar kaula ya keta afirka ya shiga cikin ƙabilun nan da kuma irin wancan lokacin duk gaba gida kai ya waye ko bai waye ba to kuma ma duk ku tafi ma suka tafi ba azahar din da ko ina din ma duk aka ji duk duk ku je duk gaba to an gode Allah To duk ba irin waɗannan ni'imomi aka yi, amma wai a faɗi waɗannan ko a karatun ko a daidai shehu mai sallah ne. Mai sallah ne. Wai yanzu kare ma aiki. Duk wani ci gaba na addinin da rawa ya albarka sani. A yanzu kare ma aiki wai shi mai sallah ne. Duka duka ma gida. Shehu yana gaya mana kar mahalli shukuri musa shakawa. wajen da za ka gode wa Allah ka sa yanzu kuma kai ƙara kake yi ni Allah ya yi ma ni'imomi maimakon ka faɗi kana godiya a yanzu Allah abu kaza ya dame ni kaza to ka gode wa na baya ba ka gode wa na baya ba amma kana ƙara yanzu ga abin da yake abu duk abin da ya ja mana kenan mahallin shukuri mun sa shakawa wajen da za mu gode wa Allah mun sa kai ƙara haka wajen da za mu gode wa Allah ta bayinsa wanda ni'ima ta zo mana abu mun sa bujilci a wajen to me muke jira me za a yi wani ne zai ƙara zuwa biyu ya yi waɗannan alheran ci gaba kida bayan an yi an gama yanzu ne wanda takawar zai fito har kuma mai rikici har ma a ce sai an mana littafi duk gaba kida to to wannan kenan to fa har zai da aka furta shi akan ya ce a karatun qur'ani a rediyo duk gaba kida da haka ya yi kyau duk gaba ki da haka sai mu ce mun ga dama mu ce duk wanda ya karatu Qur'ani ko ya wa'azi a rediyo sai ya biya mu sai ya biya mu shehu mu ya sha wuya littafi hujjatul baliga ka ai kyau duk gidan rediyo a zama ana da wannan littafi hujjatul baliga duk gaba ki da to shehu ya yi ka to shehu ya yi littafin ya yi komai abubuwa ne aka yi duk gaba ki da wani ma bai san ma me aka yi ba duka baki da to na faɗi wayansu daga cikin irin waɗan zakar su na faɗi fi risalatul hujjatul baliga a cikin littafi na na al hujjatul baliga شيئا na faɗi wani abu من الأحاديث التي تشير إلى مثل هذه na daga الأحاديث hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda take nunawa zuwa wayannan ci gaba da ake samu duk na faɗi wayansu daga ciki وذلك من أعلام نبوته وال- صلى الله عليه wannan yana وسلم daga cikin alamun annabtan manzon Allah da suka sana annabi ne cewa ya faɗi komai to فراديا kai mai ji na ka koma wannan littafi ka je kai kallo وعلى الله قصد السبيل nufi dai na hanya ga Allah ne ولا حول ولا قوة إلا illa billahi بالله al-alil azim shikenan ma ba wani ko fasara mata ko ba su mi ba dabara sai ga Allah tabaraka wa ta'ala kaga san waye sai ba ba wani iko ba wani karfi sai na sai ga Allah tabaraka wa ta'ala ko madaukaki mai mai girma wa faqana Allah Allah idatar da mu وإياكم da ku لما ga يحب ga ويرضى abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi amin ودابته قلوبنا Allah ya ma Allah ya magani da falalarsa zukatan mu marasa lafiya duk abin da yake faruwa rashin lafiyar zuciya ne yake kawowa والسلام wassalam sai ka je ka gaya mana hujjatul baliga an ka dan dai ba wai littafin gaba ɗaya ba yi ya mana hujjatul baliga mu ji me ya faɗa daga hadisan nan shafi na shafi na yana daga shafi na nawa Hmm? shafi na ishirin da tara ai ba in ba in ba lissafin za a karanta ba sai ka ga shafi na ishirin da tara Hmm, ba ka raja turmuzi ba a dama hadisin ya ce ai mu duba ko na jijin wayannan abubuwan da ya faɗa to eh cikin wa aka raja turmuzi an abi sa'id wa ba'ahu ko
وأخرج الترمذي da kagan shi shafin ashirin da tara yana toto madalla imamu turmizi ya fitar عن ابن عباس a an abi sa'id ne ba dai na yake da wasu wannan da nan yan ne ko eh na 30 ne na ina 29 to yayi karatun muke so ba wai shafin ba
أخرج الترمذي Tirmi- imamin tirmizi ya fitar a sahihinsa عن أبي سعيد رفعه ya karba daga abi sa'idin shi kuma abi sa'id ya ce daga annabi sallallahu alaihi wa sallam والذي نفسي manzo بيده Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ana rantse da wanda raina yake hannunsa annabi ko bai rantse ba magana ce mai girma ba dai rantse to لا تقوم الساعة na rantse da wanda raina yake hannunsa kiyama ba za ta tashi ba حتى تكلم السماع insa har sai zakuna sun dinga yi wa dan adam zance ai وحتى amala malam kai ai amala kai sai zuwa ga yara abun mamaki ba kuma sai da annabi yana rantsuwa kiyama ba za ta tashi ba sai zaki ya dinga zance da dan adam kai da tsakaninka da zaki kaga dai eh, gudu ne da zaki ya ranka ya ga abinci kai ma da kaga zaki kaga ga mai cinye ni sai gudu haka ɗabi'atan a halitta kuka aka yi ku to amma na rantse da wanda raina yake hannunsa kiyama ba za ta tashi ba sai zakoki sun dinga magana da ɗan adam to wannan waje shehu zai zo ya fassara mana shi radiyallahu ta'ala anhu to haka kuma duk malamai suka fassara shi duk malamai suka akwai mai cewa yana daga cikin adalcin shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana kula da maganan malamai sai ya ga sai ya kawo ma duk abin da malamai suka faɗa ingantacciyar magana su mai kyau wa'anda suka ƙi abin da wa'anda suka yarda da abin sai ya kama magana su biyun duk gaba kida sannan ya fita ma da amsa radiyallahu ta'ala anhu dan ka zamanto ko nawan ne ka sani ko nawan ne ka sani dan haka Allah ya ji kan alƙali yake cewa batu ya ka koya musu eh na kaula habatu yaka koya musu ma'ana wai yana koya mana magana na kaula habatu yaka koya musu to haka ake so ko to sai ya kama wannan to me al-iftira'at al-asariya ike cewa ma'anar zakoki za su yi magana da mutane ma'anarsa wannan irin wasa da turawa suke yi suna ce masa sairak sairak irin wannan wasa da turawa suke da damusa da zaki sun koya wa zakin komai yadda zai dinga shiga wannan abu na wuta akwai wani tv da ana nuna masu wasa da dagogi sun nuna zaki yadda zai dinga hawa kujera yadda zai hau tsani yadda zai hau kan igiya yadda za su ma suna wani irin wuntsula wuntsula da dan adam da aji ba zai iya ba yawa abin to abinda zai baka mamaki aka suka koya wa zakunan nan ya aka su zakin nan ba zakin nan yana lura da isharar su su ma suna kula da ishararsa ya zama dai ma'ana magana ne da ishara Allahu alam haka me wannan al-ishtira'at yake faɗa yake ta ba wai magana ne haka kaza magana da ishara yanzu masu wasan sayar din nan kuma su ne da ake sakus ko da turanci sayar din nan wannan masu wasa da zaki da giwa da komai jibidai giwa sun yi wasa da ita ta tsaya akan kafa biyu ta daga kafafuwanta ko ta yi bal ko ta yi abu duk suke koyawa zakoki ga shi nan a cikin qur'ani duk mukallibin karan da aka karantar da su in suka yi farauta shi kenan sai a ci wanda an karantar da su yadda za su yi abu diga akwai irin waɗannan diga baki to ma'ana in ji shi mai wannan littafi kiyama ba za ta tashi ba in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai an ga irin wannan abu sai an ga irin wannan abu kuma abubuwa da yawa ga gashi nan kana ganin su ranar suna yi an an nuno wani a labarai shi kuma dokin sa ya koya wa ya ya buɗe furci ya ɗauko man lemo ya ɗauko masa ya kawo masa duk abin da ya yi a aikansa ya ai mun karanta wannan annabi yana sallallahu alaihi wasallam yana aikan jakinsa ya afu ko ya je ya kira masa sahabbai duk sahabin da ya zo zai zo ya bubbuga ma kofa da kansa ya fito ya san annabi yana kiransa duk ga baki da to ike cewa Allahu a'lam ike cewa wannan kila shi annabi yake nufi kila kuma wani abu ne zai bayyana nan da za saboda shi ya yayi wannan littafi wajen o'o shine shari'a Ahmadu ibn Muhammad ibn Siddiq al-Gumari alhassan sharifi ne to shi ya wannan al'isra'at al'asara'in biyan fafahi duk wannan abu cewa sai raku din nan shi ake nufin wannan zaki iko Allah to ya kawo na rediyon ma na na rediyon ma to shehu radiyallahu ta'ala anhu shi kuma anasa shehu ya yarda da wannan kuma shehu yake cewa kuma wannan hadisi iya wanda ya bayyana a zamanin mu annabi rediyo yake nufi saboda rediyon wannan lokacin yanzu ka je ka ga tsofaffin rediyo in za ka gan su a ko gidan tarihi ko ba farkon dai rediyo da ta shigo mana dai nan in ka dube ta ga kamar fuskar zaki ce rediyo irin ta wancan lokacin ba wayannan rediyo mai kale-kale da abu dai amma ka je ka ga tsohuwar rediyo irin ta da ko a jikin hotuna ko a jikin kaza sai ga wayansu murda wajen murdawa wajen kamo tashoshi da wajen murda kuma fari ne gaban nata sai ga dai kawan fuskar zaki ce a gaban ka da haka ake ajiye ka kofar gidan mai gari duk mutan gari a taro ana jin labarai sai ga abu to wani ya ce ba abin da ya bashi mamaki sai ga an fito da wani dogon tsinke kuma sai ga an danna shi ya koma shi amma an kaɗa da rediyon ba za ka ga ina ya shiga ba an ya ɗaga ba ka ina ya shiga ba ala mu gode Allah da za mu koma 1950 ne zai mu ga mu ji an ƙauye ne dai a daji a shi duk duk gaba kida kai 70 ma ba wai 50 ba ka 1970 ma ba abu ka duba hotuna ga ana sako yan bidiyo din nan ba Allah ya saka wa sarkin Gombe da alkhairi din nan ga shi yana ta sako bidiyoyin wa'annan tsofaffin za wannan shine duk mutanen da ba san tarihinsu ba ba san kansu ba kai rigunan jikin mutanen ba sai ka duba ka gani sai ka gode wa Allah tabaraka la irin wannan riga ta mala al'ai sai sarkin sarakuna sai mana ga shi nan na Allah ne to duk baila ta zo da abubuwa mala amma yanzu a a mai sallah ne duk baila da abubuwa ba gode wa Allah yana daga godiyan Allah ka gode ka gode wa ta inda ni'imar ta zo hadisin turmuzi duk wanda bai gode wa mutane ba zai gode wa Allah ba yana da ka gode Allah ka gode wa hanyar da ni'imar ta zo ma ka gode wa Allah dama godiya guda hudu suka ce ko haka ake karanta mana a makaranta ko godiya Allah godiyar zati ga zatinsa alhamdulillah allazi anzala ala abdihi kitaba godiyar tabbata ga wanda ya saukar da littafi ga bawansa waye ya saukar waye yake godiya kuma zati ne yake godiya wa zatinsa sai godiyar zati ga bawansa ni'mal abdu innahu awwab Allah yana kirari ga bawansa yana gode masa dauda waye ya kera wannan bawa har ya kai kuma ake ma wannan ba Allah ba ashe har yau kansa yake godewa ko godiyar bawa ga ubangijinsa wannan shi muka fi sani dukkan wa zaya alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim ta godiya mai ta kirari ga Allah an mu kai la'u sai sana'a alaika ko godiya bawa ga dan uwansa ba wanda da na gode Allah ya saka ma da alheri ka yi min kaza ka waye ba shi iko yayi Allah har yau Allah kake goda amma kace ba ka gode masa wai kai Allah za ka gode wa hadisi yake ba haka ba to mun gode Allah to ma'anar wannan ma'anar kan zaki din nan rediyo da zaka zo ka fata kuma ce ma magana ce ma magana to kuma da abin da zai ta fitowa Allahu a'lam din ma ko a ga zakin ma yayi magana ma irin ta dan adam din duk ba abin mamaki bane hadisi da ya faɗa to wa hatta tukallima ar-rajula ababatu sauƙihi ko na'am har gezar jelar bulalar dan adam ta dinga yaman magana jelar bulalarsa ta dinga yaman irgar jelan bulala ba can wajen kaurin ba dan dan can wajen siririn jelan har ya dinga magana dan adam wannan duk malaman wancan lokaci shehu radiyallahu anhu suka bi duk landline ake nufi telephone ne da ka daga shi ga igiyar sana kamar jelan bulalar ka landline ake to yanzu fa zamanin wayannan kuma dinna hannu dinna din gaba kida wani abun ma yanzu abin da za ka sa a kunna ɗin nan ai daidai yake da jelar bulala ɗin amma an ka ɗan sa shi a cikin kunnen ka kana ta magana gwara waya ma an ka rike wani zai san waya kake a mutum zai ga kai abin yana nan cikin kunnen ka kana ta magana da shi duk ga baki ɗaya to duk wannan ya faru shi ma dai duk ya fa ya me istira'at din ya tafi akan su ne wa'annan telefon na wannan lokaci da suka fito shi ake shi ake nufi to wa shiraku alihi da hancin takalmin mutum ma ya dinga magana da azabatu sauki da shiraku na alihi didde siririn wayar ake nufi inda kake sa kafa ka hancin takalmin ka dai ba wani mai kauri bane saboda kafa ka to abin da zai dinga yawa magana bai bai kaurin wannan ba waya kenan ko waya kenan ko to abin da zai ma zai dinga ma magana bai fi kaurin wannan ba to wa tukhbirahu fa'izuhu bima ahadatha ahluhu ba'dahu cinya ba za a tashi manzo Allah ya rantse da wanda ransa yake hannunsa ba za a tashi kama ba sai cinya dan adam ta ba shi labari mai iyalinsa suka yi ta ba shi labari to mai istira'atul asariya yake cewa ma'anar wannan hadisi yake cewa duk mun duba mun gani su ifirinja din ma'ana turawa a wajensa haka bisa suke su ifirinja din galibin wandunan su aljihon wandunan a cinye yake cin su wannan da ake sa galibi a nan suke ajiye kayayyakin su bare abubuwan da suke magana ƙanana da suka so mai magana da shi a cikin wannan aljihai na aljihun suke ajiyewa to kuma har goben nan ko ba ma ifirin da tura ba tunda kowa ma ya zama tura ban duk gaba gida ai galibin samari ya haga wayarsa a can aljihun wando din nan kuma aljihun nan a cinye yake a cinye yake duk wanda ya ji an bugo masa ko ta yi vibration haka za ga ya sa hannu a cinye a cikin wandan nan nasa a cinyar nan ya ɗauko yana magana in ya gama ya kuma mayarwa cinyar nan nasa shi mai wannan littafi wannan littafi ya yi shi wajen yi o'o ya yi shi yau da shekara ɗari da wannan littafi yake cewa abin da ake nufi kenan amma yake Allahu alam zai iya yiwa kuma cinyar ta yi magana ce amma dai abin da ya zo a zamani dai wa'annan kayayyakin magana to kuma har yau dai a haka ake gashi nan galibin masu wandan jinsu galibi eh, a cinya suke sa kar su sa shi a duwawu wannan a jihu na duwawu wani ya zari amma galibin waya dai a- a cinya ake sata a jihu ake sata a jihun da yake kan yake kan cinya yake cewa to abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa kenan Allahu a'lam da kuma abin da zai zo nan gaba to shehu wannan wai mu ji abin da wani ya fassara da kuma abin da shehu shi ma zai zai fassara da shi to وخرج الترمذي Tirmidhi dai ya fitar لا تقوم الساعة kiyama ba za ta tashi ba حتى يتقارب الزمان har sai zamani ya yi kusa to kafin wannan kuma duk dai ya tafi dai akan shi ne dai duk waɗannan eh, eh, wayoyi da ake faɗa shi ne wannan kyamarori da ake faɗa wanda mutum zai iya sa na'urar tasa a gidansa tana nan ya sa wannan abin nasa a cikin aljihu in yana so ya gani zai iya ɗaukowa ya dandana kawai sai ta nuno mai gidansa ga waye ga duk abin da ake duka baki da wannan na kyamara ta ganin meye ake wanda ake sawa a kofar gida ko a sa kaza kaza ai duk wannan ya faru yau kana san wani waje amma zaka ɗan injin nata yana nan hannunka ko ƴar wayar taka tana nan hannunka zaka iya buɗawa ka dinga ganin meye ake yi a gida ko kuwa ma bid- waya ce amma ka yi bidiyonta kola ne amma na bidiyo gashi kana wa- ma- magana da iyalin naka amma kana ganin su kana ganin tsakar gidan kana ganin su yara ma ka ce ma a nuna min wani a nuna wa duk sai a nuna ma gashi nan duk duk kana can inda zaka duk ma yanzu ma wai duk ma yanzu an shige magana ma landline ake nufi duk gaba gida yanzu duk wannan an din duk ake nufi gaba ɗaya ga annabi ya faɗa amma ya annabi zai iya ce ma sallallahu alaihi wasallam ka gane ya ce za a yi hankali nan gaba ko za a yi kaza Hmm? ai bari dai ya baka misali wanda kuma kowa kuma yana daga cikin jawami'ul kalim duk tasawurin da aka sai da har yau dai ana kan wannan misali da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara to wannan ba wannan ba tun 1953 fa shehu ya rubuta mana shi ya mana wannan bayani radiyallahu ta'ala an da wani ne da shi eh, eh, eh, kan mutu mai da kan mutu kun ya haka shine yanzu ya wayar mana da kai duk da baki daya to لا تقوم الساعة kiyama ba za ta tashi ba حتى يتقارب الزمان har sai zamani ya yi kusa فتكون السنة كالشهر shekara za ta zama kaman wata ɗaya وشهر كالجمعة wata ɗaya zai zama kaman juma'a ɗaya yanzu kwanan nan ake cewa an kusa fara azumi an kusa fara azumi an mun yi goma sha shida ko sha shida ko yau an mun yi goma sha shida in ba mi wasa ma yanzu zaka ji ana cewa mun gode Allah mun dawo daga idi Allah ya jaga rayuwarmu sai wata ya zama sati ɗaya yanzu zaka je juma'a kafin ka yi waye wannan idan ka ji an ce ba ai, ai, an kusa tafiya masallaci ba kai wankan juma'a har juma'a ta zagayo to to wata ya zama sati ɗaya وتكون الجمعة كاليوم ita kuma juma'a sati kuma ya zama kamar rana ɗaya ويكون اليوم كالساعة rana ɗaya kuma ta zama kamar awa ɗaya وتكون الساعة كالضربة كالضربة awa ɗaya kuma ta zama to kamar kunna wa busasshen yayi wuta بالنار gurmatu eh, ganyen dabino busasshe kaga kamar yayi yake su da laraba ganyen dabino busasshe to mu ko yanzu ka dan samo karmami abu da ba ba wuyan kama wuta ne da shi ba to kamar ka cinna ma wuta dan da nan ya kone to s- haka k- kamar ya kama wuta haka ai- awa za ta zama ko ko yanzu ka ce kamar kyatta ashana da muke cewa awa za ta zama to kamar kyatta ashana za- shine zarmatu binar dinnan to wannan kenan sai shi sharifi mai littafin istira'a ce ke cewa ma'anar wannan hadisi ya taƙarabu zamanu ma'ana zamani zai yi kusa ma'ana garuruwa za su yi kusa shi annabi yake nufi dama wani kan karatu sai amma bayaninsa abinda ake nufi ma'ana garuruwa za su yi kusa taƙarabu mujuniha wato kusantar garuruwa wa ƙura'a da ƙauyukan su garuruwa za su yi kusa me ma'anar garuruwa za su yi kusa yanzu a ga Kano ta dawo ya sunan za a fitar garin nan wajen gada din nan eh, kawo a ce Kano ta dawo kawo a'a ba haka ba a yi mota ma'ana za a yi motoci kenan za a yi jiragen sama yanzu yanzu ka ce in Allah da yanzu yanzu zan je Kano in je in dawo sai a yi abu ba dai da azhar za a yi ba karfe biyu eh ga yanzu insha Allah zan je Kano yanzu yanzu in dawo Kano ta yi kusa ba ta kusa ba da mota da ka biya kwana goma amma ce yanzu yanzu yanzu za a yi awa biyu kwan Allah da lafiyayyen mota ba da gudun hadari ba da komai sai a je a gama abin da za a yi awa biyu kuma a kuma dawowa ta yi kusa ko ba ta yi kusa ba da da ne waye ce ya faɗi haka ko yanzu yanzu zan je Lagos ma bari ma yanzu yanzu zan je Lagos ma awa biyu ma isa minti arba'in da tara minti arba'in da biyar kawai da ka hau jirgi ya sauka a Lagos ka gama zai ka sa hannu kawai minti arba'in da biyar za ka dawo yake cewa dan haka za ka ga wa'yansu ‘yan kasuwa suna kwana a garinsu amma kuma kantinsu yana wani gari kantinsu yana wani gari sai sun kwana a garin sannan za su ga mota su tafi wancan garin sai su buɗe kanti kamar a garin suka kwana ko kuma ai wannan duk ya zaɓi wannan mutum 19 ko shi yake haɗa wannan ko kuma ai yanzu galibin yanzu wa'yansu masu aiki a Abuja ina a nan Kaduna suke kwana wa'yansu sai gari ya waya sannan mutum ya kaɗa ba dan da hanya ta zama abin da ta zama ba gaba ke da sai gari ya mutum ya ɗau motarsa ya je abubuwa to ai haka gari ya kusa komai ya yi kusa duk gaba duk gaba ke da to shi yake cewa wannan ne zai zai faru duk gaba ke da to وفي رواية a cikin ruwaya kuma ونار تخرج في قعر من قعر عدن to wa- wannan dai ya- ya- yake faɗa wa fi ruwayati a wata ruwaya kuma wa naru da wuta ta karuju min ƙari adan da za ta fito daga tsakiyar adan can yaman ko تسوق daga tsakiyar ruwansa to تسوق الناس za ta dinga kora mutane ita wannan motar ko za ta dinga tuka mutane Mhm.
فتبيت معهم ta dinga kwana da mutane حيث باتوا duk inda suka kwana in dare za a kwana ita ma wannan wuta sai ta kwana da su وتكيل معهم kuma ta yi baccin rana ma ta yi ƙailula ma baccin rana tare da su duk inda suka yi suka yi ƙailula حيث قالوا duk inda suka yi ƙailula ma an ce ma sha biyu ta yi kuma za a ɗan huta ƙasashen laraba masu zafi ko kowane ƙasa za a ga da sha biyu ta yanzu faransa da sha biyu ta yi sai a sauka daga aiki a je a huta a yi komai sai kuma ƙarfe uku a dawo zuwa shida a tashi duk gabaki daya to to in za a hutawar ranar ma ita ma wannan wuta inda suka zauna za su huta ita ma nan za su fakin din wannan wuta ta huta ita ma in sun tayi kuma su kuma eh, shiga dai wannan wut- wuta ta kuma tuka su dai ko ta kora su dai iyayen da ka sani ke to وأخرج الشيخان to kai yanzu wannan wuta ai- ai- ai- sai an sai an zo an gaya ma wani wani- sai irin wuta ce wadda ba ta ta kona ka ba ce amma kuma wuta ce eh, wadda za ta dinga kwana inda ka kwana ta ta yini inda ka yini ta huta inda ka huta duk ga baki daya duk inda ka huta ta huta ai ba sai an ce ba da haka mai abu ya ce to wannan duk motoci ake nufi kuma inda da ya wuta ce da ta ki abu sai a ce sai a ce wutar ta ce ta ɗauki wutarsa ta ɗauke duk gaba ɗaya. To, وأخرج bukatar الشيخان da musulmi sun fitar لا تقوم الساعة kiyama dai ba za ta tashi ba حتى تخرج نار har sai wuta ta fito من أرض الحجاز daga ƙasar larabawa.
تزيغ عنان Irin wannan الكفر ƙasashen eh, larabawa wannan na gabar ta tsakiya. Aha.
تزيغ عنان الإبل ببصرى Za ta dinga haskaka wuyan raƙuma su kuma wuyan raƙuman suna busra wutar kila a maka da madina za ta fito ta haskaka wuyan raƙuma tana a can busra وأخرج في المستدرك To, wannan waje, waɗansu malamai suka ce wutar ce da aka yi, zuwa zu- madina ɗin nan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kaga duwatsunta, ka san duwatsu ne masu wuta a ciki, sukan eh, sukan fitar da wuta, dutse da irin aman wuta ɗin nan. To an taɓa dutse ya yi aman wuta a madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da duk mutan gari suka gudo masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam suna tawassuli. sannan Allah amma wutar tana malalowa sun ce eh da wutar nan ta amma ka a Madina ta faru a bai da ta dinga haska wuyar raguma a ƙasar Busra Iraki mutanen Iraki yadda suka dinga gano hasken wutar nan to wannan kenan amma kuma malamai suka ce to dai ko wannan dai amma duk TV ake nufi TV ake nufi duk gaba da wuta ce ga tanan kana kallanta amma sai a nuno ma abin da ake a Iraki kana kallo abin da ake a duniya ma duk gaba ki daya ana kallo duk gaba suka ce to wannan TV ake nufi to وأخرج في المستدرك an ya fitar a cikin mustadrak nata لا تقوم الساعة kiyama ba za ta tashi ba حتى تكلم السباع الإنسان har sai zakuna sun yi magana da 'yan adam وحتى تكلم الرجل عظمة صوته sai wato igiyar wa- wato ƙarshen bulalar ɗan adam ta yi magana da shi وشراق نعله da hancin takalminsa وتخبره بما أهلك آل ta ba shi لوط.
labari mai iyalinsa suka yi bayan ya fita هذا حديث صحيح wannan hadisi ne ingantacce a na sharɗin musulmi a ba sharɗin musulmi ولم يخرجه amma bai fitar da shi ba وأختم هذه الأحاديث to shehu ya ce zan cika muku wa'annan hadisai da na kawo بحديث أحمد da hadisin da Ahmad bin Hanbali ya fitar da shi في a cikin مسنده musnadinsa عن أبي زيد الأنصاري shi ko ya karba daga Abi Zaid al-Ansari قال صلى قال Abi Zaid al-Ansari yace صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah da mu wata sallah ce صلاة الصبح sallah asuba manzon Allah yayi da mu ثم صعد Ibrahim haji falalar sahabi ko ce mun ci da annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi sallah da annabi kai ko yanzu duk wurin da kake duk salatul fatiha da kake dan Allah ya nuna ma shi ko sau daya kuma ko da a mafarki ne kuma ko a mafarki ga manzo Allah an gama sallallahu alaihi wasallam kakarka ta yanke tsaka to bare fa Allah ya kuma ka ganshi a kuru kuma in ka ganshi a mafarkin nan kai rantsuwa da Allah cewa sai ka ganshi a gaske kuma iyayen da ya so annabi sallah iya tsarkinka ga ƴan uwan annabi yusuf uwa su ɗaya uban su ɗaya suna shiga wajen sara ba su gane shi ba ba su ga- ba su gane yusuf ba ne sai da ya ce musu ana yusuf ni ne yusuf duk gaba gida to annabi zai iya zo ma shi ne kuma sallallahu alaihi wasallama kuma iya tsarkin ka baka iya gane shi ba duk gaba ko a mafarkin ba sun ce a koya ka gan shi shi ne ma'ana iya tsarkin ka ka gani in ka ƙara salati ka ƙara wankuwa sai ka ganshi kuma yanda yake sallallahu alaihi wasallam da kuma har fiye da haka ma ka ga hakikan sama abinda Allah ya rubuta ma sallallahu alaihi wasallam shine na kai ne namiji ma dan uwan su karani bai zo ya ga wannan zatin nasa na zahirin nan nasa ba sallallahu alaihi wasallam saboda yana kan Yaman yana wa mahaifiyarsa hidima amma annabi sallallahu alaihi wasallam ce da sahabbai in kun ganshi ku ce ya neman muku gafara inda suka ganshi kuma sai na Umar ya ganshi da sahabban da suke tare da shi suka gane shi to da kai ne ga alama ka ga annabi ya ce ka nema na gafara shi Allah ya gafarta muku sahabban annabi Allah ya gafarta amma ba ku san annabi ba wallahi ba ku ganshi ba inuwa sa kai kuka gani inuwa sa kuka gani me yake takama da shi saboda shi ya ga hakikarsa annabi sallallahu alaihi wasallam sai iya ka je Madina iya dan nan wajen iya nan inda yake kwanta iya nan yace a'udhu billahi ƙara imani dai ka san yana ko ina sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam to hakikarsa kenan to ba za ka yi daidai da wanda ya dan tauye shi da su ma duk suna aka dai amma kuma abin da zahiri ya to ya tarbiyyantar da su dai Allah ya saka musu da alkhairi to to kai kuma yanzu da za ka ga wai su karami ai sai karama musu a ce to kai ma wallahi inuwa inuwa ka gani yana takama da ya ga hakikar Muhammadiya ne ko to madalla to to wannan kenan to sallah asuba annabi sallallahu alaihi wasallama yayi da mu ثم صعد المنبر da aka gama sallah asuba din nan aka ce assalamu alaikum annabi sai ya tashi sallallahu alaihi wasallama ya hau munbari فخطبنا ya dinga yi mana huduba حتى حضرت har الظهر sai da sallah azhar kai sai je ku sahabbai kaga wannan mutane ne
ثم kai رجل kai yanzu dan awa ɗaya yanzu da rami wajen awa biyu ana ce kalma dai an gudura da karatun ma diga amma tun asuba ya dinga yi mana hutuba ya dinga yi mana hutuba yana tsaye ina masu sojoji da masu fa- karɓar fareji a ce awa kaza yana karɓar fareji to ga ga ga shugaban sojoji sallallahu alaihi wasallam tun asuba ya dinga yi mana hutuba yana tsaye har sai da azahar kai ثم نزل sannan manzo Allah sai ya sako daga mumbari فصلى الظهر ya mana sallah azahar ثم صعد المنبر sannan ya kuma komawa kan mumbari فخطبنا ya ci gaba da yi mana hudu ba ثم- حتى حضرت العصر har sai da la'asar ta yi ثم نزل sannan manzo Allah ya sauka فصلى العصر ya mana sallar la'asar ثم صعد المنبر sannan ya kuma hawa kan mumbari فخطبنا annabi ya mana huduba حتى غابت har الشمس sai da rana ta faɗi an yi azumi rannan ba a fitsari ba a kashi kasan wayannan ba mutane ba ne sallallahu alaihi wasallam annabi ya ishe su annabi yusuf alaihi salatu wassalam duk wannan abinci da mutanen misira suka tara na shekara bakwai amma kafin shekara biyar sun cinye shi gaba ɗaya shekara kusan biyu da aka yi kullum annabi yusuf fitowa zai yi su kalli fuskar ta kawai ya ishe su sun ci abincin wannan rana din ba wanda zai ƙara jin yunwa ko komai yusuf alaihi salatu wasu ina annabi muhammad sallallahu alaihi kallon da da sahabbai suke kawai tafiya gajiyar ta tafi ba jin fitsari ba jin kashi ba jin kai ma gan kana son abu ma duk wannan abu ya kaji ba ka jin shi ko yunwa ko kaza a ce ai yana kallon jibin na ai ko motsi bai iya yi sai ga sai iyaye suna sun kori yaro sai da sai ba ko motsi bai iya yi zai gaba gida wasu ma zai da kallon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jibi dai yini guda a kowa ya azumi wannan ai da an tashi buɗe baki za a yi kawai duk gaba gida to ba abun mamaki ma annabin shi magana yake to ba abun mamaki ma su kuma a zaune suke suna kallon mai magana ka san ya fi ma wuya gwara ma in kana wani abu da kai mai tuki za a ga yana ta abin zawa amma a ce mai zama dan zaman kusa da mai tuki a fi shan wuya tunda shi bai komai a zaune din yake to sai da magarib a ta gabata shamsu har sai da rana ta waɗi فحدثنا بما كان to fa tun da asuba din nan har zuwa rana ta faɗi annabi sai da ya mana sai da ya ba mu labarin duk abin da ya kasance وما هو كائن da duk abin da zai kasance nan gaba فعلمنا sai da sai da أحبابنا annabi ya gaya mana duk abin da ya kasance a baya sai da annabi kuma ya gaya mana duk abin da zai faru nan gaba sai da ya gaya mana فعلمنا أحفظنا mafi ilimin mu mafi haddan mu wanda ya haddace da yawa shi ya fi ilimi dan ilimin halitta an gaya mana rannan ma kana wa ma yakunu duk abin da ya kasance da abin da zai zo shi a gaya mana wannan hadisi ne ingantacce duk gabaki daya to كان sai ya ce وانفرد به مسلم Musulmu ya kaɗaita da shi Ahmad bin Hanbal ya fitar da shi ko Musulmu ma ya fitar da shi to ga ma'ana hadisi ne ingantacce to وروى البخاري Bukhari ya rawaito في كتاب بدء cikin الخلق wato littafin fara hal- far- farkon halitta farkon yin halitta a cikin eh, babukansa ne na na littafinsa to من حديث ذلك ابن daga شهاب hadisin Tariq dan Shihabu قال Tariq yace سمعت عمر بن الخطاب na ji رضي الله عنه sai na Umar dan Khattabi Allah ya yarda da shi يقول Sayyidina Umar yana cewa قال الآن فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba tsayawa a cikin mu مقاما wani mukami ya tsaya a wani matsayi فأخبرنا sai da manzon Allah ya bamu labari عن بدء الخلق tun daga far- fara halitta tun fara kago halittar sai da annabi ya koma da mu azal حتى دخل أهل الجنة har sai da ya kai mu yan wuta suka shiga wuta yan aljanna suka shiga aljanna حتى دخل أهل الجنة har منازلهم sai da yan aljanna suka shiga gidajensu وأهل النار su منازلهم ma ‘yan wuta suka shiga gidajensu, حفظ ذلك ما حفظه wanda ya haddace abin da ya haddace ya haddace, ونسيه من نسيه wanda ya manta shi ya manta shi, وفيه amma dai an gaya mana komai, komai mun sani, tun daga azal abadai da manzon Allah ya gaya mana zannan. Kin ba annabta ma ya za a yi ba annabta ta ta jawami'il kalla an ɗan takure abin duk gaba gida, amma kuma an gaya musu komai. to mafi ilimin mu mafi hadda wanda ya haddace da yawa shi zai ta kawo abubuwa da yawa to yanzu wa'annan da hadisai ne ingantacce in ka ji gaula yana cewa ai annabi bai san wannan ba ko bai faɗa ba ai zai kalle shi kawai shi za ka gaugata ko sai na umar duk gaba gida sai za ka kai dai bai zo ma ba kai dai karatu bai zo ma ba to wafi ya zo dai a cikin wannan hadisi لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah ya karɓi ran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama وما طائر يطير بجناحيه ba wani tsuntsu da zai tashi a sama da fuka-fukansa إلا أذكرنا منه sai ya علما tunatar da mu da ilimin da annabi ya gaya mana mu tuna sannan ko tsuntsu ya buga fuka-fukinsa mun san meye a oh to to mun gane shi ne abin da annabi ya yi nufi kaza ka su ba ulim naman duka ɗayar ko su ma an sanar sai na umar yake faɗa kuma hadisi ingantacce da ai ka gani da yawa akwai littattafan hadisi da sun bata ma ko lakwadi ya zuba su a cikin tekun dijila da masu wanki ba wai waɗannan da suke hannunmu eh, da girmama su da su- ingatattu ne ko su sun ishe mu a irin mu mu ƴan waɗannan na zamani ƴan aya-aya duk ga baki ɗaya amma akwai manya-manyan littattafan hadisai dama duk a waɗannan wuraren aka tara su ko lafa da ya zo duk su ya dinga zubawa a kan tekun dijilas littattafan musulunci ya hau ya tsallake to kuma ba a daɗe ba an gano wata eh, an gano wata laburare din a can ƙasar China din an yi imanin cewa ashe waɗansu ya ya ƙona waɗansu ya zuba a ruwa waɗansu kuma ya tafi da su waɗansu ya tafi da su akwai tafsirin da sifili dubu biyu ne volume ɗinsa guda dubu biyu akwai zaka ji ana maganar littafai abin ya fi ƙarfin hankali wai me aka rubuta a ciki wai me aka to dan an ce ko mu mun ci baya ko kaza kaza ai hukunta aka yi mana duk ci gaban namu musulmin da malaman da waye suka gudu daga irakin hola ko ya ya ya abu ya dinga bin su ya dinga bin sai da a falastin Allah ya- ya watsa shi ai jaluta falastinawa suka watsa shi su suka watsa shi da nan da misira da falastin suka haɗu suka yi maganinsa to Allah ya yi maganinsa nan malaman suka ga dai nan wajen ma dai ba wajen zama ba ne wajen kaza kaza haka suka tsallako ma suka yi ƙasar turai suka kafa kuma a spain andalus aka tafi spain kuma suka yi suka kafa mus- daular musulunci a nan shekara wajen ɗari takwas duk malamin da yake takama da kansa a duniya a wannan lokacin sai dai ya sha sai dai ya shiga duk wayewa duk waye kuma ta kera an da suna ta kera ga- gagararrun malamai irin su ibn hazm din irin su muhiddin ibn al-arabi din da asubanci kowanne a a kaza shi ma kuma nan Elizabeth da Orlando suka ɗauro yaki su ma suka zo suka kankare musulmin da Yahudawan gaba ɗaya daga wajen shi ma dillin da aka zuba su a cikin Atlantic duk gaba gida wayan suka gudu suka yi america wayan suka yi faransa wayan suka wayan su kuma tilin su suka biyo maroko da za ga maroko waye wata ci gaba da nata na spain ne saboda da gine-ginen nasu da eh, wata andalus za za a ganda kidansu kidansu da sakafansu da iliminsu da kaza saboda galibin wayanda suka tsallamo suka dawo duk gaba gida nan dan ragowar kuma duk likitancin su ibn sina din su ibn rushd din su waye din kuma da aka nan aka kuma karan mana da su sai me aka ban mana a hannun da kai in ba Allah ka- ka samu ba eh? duk karatun da waye ba ga shi yanzu wannan na Saudi Arabia ya ce sai an ma canja ma duk saboda ya san hayaniya ce a ciki sai an canja fassarorin da komai saboda duk su suka kawo duniya abin da ake ciki yanzu duk da baki da wai gaskiya ne fassarori na Allah fassarori na Annabi sallallahu alaihi wasallam duk kaji da yadda aka yi da su haka aka dinga tahowa haka aka dinga tahowa sai da aka zo kusan 1900 din nan shi Napoleon din nan ya zo ya ci Misira da yaƙi sannan ya ɗauko maɗa- wajen buga littafi Bola daga Vatican eh, wajen- daga ya ɗauko ta ya kawo ta Misira sannan Misira ta so ma buga littattafan addini ta so ma buga da sai dai a kai can ƙasashen tura amma mai kyau suke yi da komai Misira ta dinga buga littattafan addini taho taho taho kafin 1950 aka yi su darin fikiri kuma suna bugawa tun da kuma wance ananka suka tashi tun da wance ananka suka tashi saudiya mata ta fiye wajen buga littafin duk littafin da aka buga bayan 1950 kuma an cire komai a ciki duk abin imani duk abin soyayyar manzon Allah a ciki an cire shi tun da mun sha ganin shehunan mu in ana tafsiri za ka ga malam ya sha wani abu duk masu littafan su wallahi babu yace kwarai kuwa naku bayan 1950 aka yi shi an ciccire amma na wa sawi duk an cire duk littafai kuma yanzu tun daga bayan 1950 din nan kuma duk in dai ka sai littafi sabon bugu to sai dai Allah ya sauke sai dai Allah ya sauke na tsofaffin kuma gashi nan wa'yansu duk an halaka su wa'yansu na can cikin taskokin malaman yaran ba su damu da shi ba kaza kaza wanda shine abu da haka dai sai dai hakuri sai dai ka samu mai haskawa na Allah mai haska maka amma a cikin karatun zaka halaka a cikin karatun zaka halaka saboda an kwakwashe imani an kwakwashe kaza an baka da hayaniya duk gaba kida sau da sai duk madabba'o'in gaba kida duk littafin da aka yi sai an ce sai an duba shi sai an gyara shi sai an yi kaza kaza kaza duk a zare ka muna nan da fayil din wani mutumin Murtaniya da ya yi nasa project din akan wannan duka baki ya ya zo da shafuffukan littafan ilimi da komai cewa wanda yanzu wannan shafi kaga da abin da yake shiga ga amma yanzu ka je ka duba bugun ka na yanzu littafin da ka siyo ɗauko ka zuwa ga babu wannan in ba kai wasa ma sai kaga an rubuta wani abu daban duk da baki da kaga duk abin da ake gaya ma kenan don haka in ba lamarin Allah nan ka sani ba ba kana da wani mai haske ba ba kana da kaza to kuma ka kaɗe da haka shehu jami'an shehu hadi yake so to mu gode Allah abubuwan da shehu ya yi mana kenan su malaman suke faɗa haka ba wai mu ko jahilan mabiya ba ko kaza to mu gode Allah jama'a to وإليك to dan إشارة haka kowane gaula ya ai annabi ya faɗi wannan ba ai annabi to kai na ka san abin da annabi ya faɗa nawa ka sani ko bukarin ka gama kana ɗaya shi kare ko sun ce sai hayin ɗin ka gama kana ɗaya shi ka san abin da yake ci bare ka kaza to وإليك إشارة to kafin ka zo ishara kuma ai wannan hadisi ko hadisai ne akwai na kuzai fatuma shehu radiyallahu ya kawo ɗan kuma sun isa da da sai na umar kuma duk kusan iri ɗaya ne kuzai fatu din da yamani ma ya fitar da shi yanzu shehu ya kawo na abi sa'idul kudri da na mugiratu bin shubatu ko to kuzai fatu yamani ma ya kawo nasa shi ma ya kawo ya kawo nasa manzo Allah to ya kawo na Tariq bin Shihab daga sayyidina Umar shine wannan wanda Shehu ya kawo to Bukhari da Muslim da Abu Dawud da su ma sun fitar da na Husay Fatul Yamani su zai fa yake cewa laqad hadaba annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana huduba hudubatan huduba ma taraka fiha shay'an bai bar wani abu ba ila qiyamis sa'ati har zuwa tashin kiyama manzo Allah bai bar wani abu da zai faru ba ila qiyamis sa'ati har zuwa tashin kiyama illa zakarahu sai da manzo Allah ya gaya mana kaga girman mai magana kaga girman su da suka iya jin duk ga baki da alimahu man alimahu wanda ya sani ya sani wanda hilahu man jahilahu wanda ya jahilce shi ya jahilce shi in kuntu la arashi na kasance ina ganin wani abu kan nasitu na manta ma annabi ya gaya mana fa arahu sai an ganshi fa azkuru sai in tuna shi eh fa annabi ya faɗa to huzaifa kenan sahabin da aka bare yanzu wannan zamani da ya tsako wannan da zamani da ya kawo lalle ba mutum ya ta shato hauka ya ce annabi ya faɗa ba amma kuma nawa ne ilimi da ba sunan zama mutum bai sani ba dan yaro ai ai annabi ya faɗa ba ai bin kaza kaza abubuwan da kuma su masu yi duk ga abin nan a hannunsu hujjoji a hannunsu duk da muka bi shehunan nan da ake tsaye ko me muke yi shehunan nan bayan Allah Allah ya saka masa yayin da suka kawo mana hujja suka danka mana ita a hannu duk ga baki daya dan mu zama a kan ba kuma wajen mu ba wani amsa ba a dan mu mu ba wa zuciyar mu amsa duk ga baki da to ko zai ba daga yawa zan ga wani abu na manta shi ma amma na manta annabi ya faɗa amma da na gani sai in tuna kama yazkuru rajulu kama yanda mutum yake tuna wajen rajulu fuskar wani mutum in ya taɓa sanin ta dama kila yanzu akwai mutum da ka sani amma ka manta shi ma amma ranar da ka gan shi ce "Ka- kana nan dama wallahi na tuna ni ai na taɓa mantawa ma na manta da kai ma duk gaba duk gaba gida idza gaba anhu in ya faku gare shi summa idza ra'ahu arafu sannan in ya gani sai ya san shi to wannan kenan haka Abu Dawud ya fitar dai da ta wata fuska dai hadisin da ya kuza ya fadin nan ne ko Huzaifa yake cewa wallahi na rantse da Allah ma adiri ni ban sani ba a nasiya ashabu rasulullah wai sahabban annabi mantawa suka yi ne shi ma fa sahabbin sahabbin Huzai ba yake faɗa. Wai mantawa suka ne an kana so ko ko da gangan suka manta. Me za a zo a fa- ya faru a ce ba- ba su sani ba. Me annabi bai gaya mana ba. To wayannan galibi sun faɗa irin fitintun da suka fa- faru a zamanin su da kaza kaza. Waye zai ce waye zai ce annabi ya bashi a duhu. Ko ko me zai gaya mana ba. Duk gaba duk gaba ki ɗaya. ko ko mantawa suka yi da gangan wallahi ma taraka rasulullahi sallallahu alaihi wallahi sai da huzaifa ya rantsuwa na rantse da Allah ma taraka rasulullahi manzo Allah bai bar min qa'idi fitnatun wani shugaban fitina ba ila an tan qadiyar duniya har duniya ta kare ya bulugu man ma'ahu salama mi'atin ya zama wanda yake tare da shi mutum in dai yana da mutane 300 a karkashin sa fasa'ida da abin da ya sama illa qasammahu lana rasulullah sai da manzo Allah ya gaya mana sunansa bi ismi sai da manzo Allah ya faɗa mana shi da sunansa wa ismu abi da sunan ubansa wasmi kabilat da sunan kabilarsa kowaye shi inda yana da mutum 300 a karkashin sa manzo Allah ya faɗi sunansa da sunan babansa ko na fitunan ko na kirki ai ne da kake ta nema ko in yana daga cikin da hola ko ya ya ya kasar da shi ne ko an ƙara da shi a andalus ko kaza kaza ko ko bai zo ma ba yanzu mutum ya zama yana ɗari uku a ƙarƙashin zama ai ya zama ma ba wani abu yawa ba ko to annabi ya faɗe shi ya ba ya wani ko ko ba wani dishe wani wani ya sako a cikin intan waya kaza kaza kuna kai faɗar abin da Allah bai san shi ba Allah bai san shi ba nace to yayi kyau amma ga wannan hadisi na Huzaifa ya ce da ya rantsuwa ya ce duk mutum da yake da mutum ɗari uku a ƙarƙashinsa in dai na fitina ne ko na kirki ma manzo Allah zai fata mutuna ya bar na kirki ba sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi yanzu kai da Huzaifa waye gaskiya waye ƙarya kai da Huzaifatu Yamani wanda ake ta sahibu sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai da shi waye ƙarya to Allah je ka iya abin da ka iya dai ba abokin kiranmu bane kai ba abu hudai ba ba zai a rawaito mana a cikin sittin sahihin a rawaito wani abu mu kalle ka ba ma kai iya abin da kai iya sani kenan duk gaba kiya to sai na abi zaid al ansari gashi shehu ya ya kawo shi na abi sa'id al khudri shehu radiyallahu ta'ala an kawo shi sai na mujirata ibn shu'ba shi kuma yake cewa qama fina rasulullah sallallahu alaihi wasallama maqama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a cikin mu matsayi fa akbara na sai manzo Allah ya ba mu labari ma ya kunu fi ummati abinda zai faru a cikin al'ummar sa ila qiyamus sa'ata hatta shi kiyama wayannan hadisi su ake cewa hadisin shirka sai da manzo Allah ya ba mu labari tun daga wancan zamanin har abinda zai faru har tashin kiyama wa'ahu man wa'ahu wanda ya tara shi a cikin kwakwalwarsa ko a cikin zuciyarsa ya tara shi wa nasiyahu man nasiyahu wanda ya manta ya manta sannan aka mai da su farfeso sai aka gaya musu kowane ilimi kuma da gani kila ba rana ɗaya ba ce abin ya maimaici ya maimaici ya maimaici sai na umar nasu tun daga farkon halitta har zuwa ɗan wuta na wuta ɗan aljanna na aljanna ba wani abu da annabi ya faɗa ba sallallahu alaihi wasallam wa'an su tun daga nan har zuwa tashin kiyama duka faɗa ba ko ولهذا سبيل حتى قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه أبو ذر الجفاري كتوا لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله يا بمو وما يحرك طائر جناحه تنسو بي بغا بغا في جنسا بي بغا بغا في جنسا في السماء أسماء إلا ذكرنا منه إذا أتنا تدمو إلمي كاغا يا إيجي دا أبو سيدنا عمر يا فلا su haƙƙin su ilimi ya gaya musu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu to rawahu ahmad Ahmad ya rawaito da shi. Wal maqsudu abin nufi ji mai littafi cewa man annan annan nabi sallallahu alaihi wasallama cewa man Allah akbar ashabu ko ya gaya wa sahabbansa bi kulli ma huwa ka'in duk wani abu da zai faru man Allah ya gaya wa sahabbansa shi ba'adahu bayan sa mimma atlahu Allah wa ta'ala alai abinda Allah ya tsirka da shi man Allah ba Allah ya fi karfi ba ya abu a'a dama Allah ya yi mai kirari da ba mai ɓoye gaiba wa ma huwa anil ghaibi bi dhani ba mai ɓoye gaibun bane ko ko shi ma ba abun yiwa rowa gaibun bane an sanar da shi komai wa Allah maka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamu kuma haka yake duk abun nan da aka tura masa shi ma manzo Allah so yake sai ya tura wa kowa sallallahu alaihi wasallam rawaci bane ya san mayalwaci ne Allah ya- ya sa masa duk duk gabaki daya to wa- yanzu kalifansa ma kadimin sa masoyin sa Shehu Ibrahim Abdullahi Shehu yana cewa ba na kwantan gidi duk abin da wariji ya turo mu sai shehu ya rubuce shi gaba daya zai fito da gariyawa zai fito da takardu sati marubuta za su suna nan a masallaci marubuta ne kutabu suna nan mu dai nan kasan mun san shehu adamu katibi Allah ya rahamshe shi ya ba mu albarka shekara sa goma sha shida a masallacin shehu rubutu kawai yake shekara goma sha shida rubutu kawai yake to ban banda ma- marubutan na bangaren shau banda marubutan na bangaren sai shi kansa sai jin marubuci ne sai ai sati banda sallah da cin abinci ba a kuma sai rubutu kuma dare ɗaya aka abin dare ɗaya ne kai aka fito da shi dare ɗaya kawai shau ya fito da shi wannan asalari aka yi duk ba da kuya wani abu ne da gardagar aka yi gaskiya shi da gaskiya ga ta nan ya jirga baki ya shi shau dare ɗaya kawai an rubuto shi gashi nan shi za a yi sati ana ta rubutawa mun gode Allah to ina kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ina kuma annabi sallallahu to ma'ana man Allah ya sanar da manzon Allah komai kuma shi kuma ya sanar da sahabbansa komai duk gabaki daya wannan shine gaskiyan duk waɗannan abubuwa da suke zuwa ake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san su sabida me sabida Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a cikin Qur'ani Allah tabaraka shine alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasuli Allah shine masanin gaibu ba zai iya tsinka da kowa a gaibin sa sai wanda ya zaba na daga ma'aika ko wanda yake cewa annabi bai sani ba tambaye shi a cikin waɗanda Allah ya zaba na daga ma'aikan waye ya fi annabi Muhammad zai iya gaya ma wani ya fi annabi Muhammadu to annabi Muhammadu shi ya fi duk zaɓaɓɓun nan na Allah tabaraka wa ta'ala daga ba ba wani abu ne ai dan haka shi kuma Allah zai sanar da shi fiye da abin da sallallahu alaihi wasallam ba a sanar da kowa ba to eh, mai littafi yayi maganganu masu yawa wa'annan maganganu masu yawa na daga abin da Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wayannan hadisai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da sahabbansa komai da komai to shehu radiyallahu ta'ala anhu ya kawo a cikin littafi to وإليك إشارة to ban zan gaya ma ishara تفتح عليك الباب za ta buɗe ma kofa إن نور الله بصيرتك amma fa in Allah ya buɗe ya ya ya haskaka basirarka kasancewa da ne yana daga cikin abin da shehu ya faɗa na daga rediyo a wannan lokacin ubangiji ya ce waya kaluku ma la ta'lamuna sai shi malamin Allah ya ji kansa da yake gaya wa shehu maganganu akan shehu ya ce a karatun Qur'ani a rediyo kuma aka ai wani malami wai ya kama hujja da waya kaluku ma la ta'lamuna waya kaluku ma la ta'lamuna wata magana take wadda mu ba a hanyar ta muke ba lasna bi sadadiha Allah akbar Allah ya ji kansu sai shawara sai shawara da Allah ya ce malamin da yake waya waya khaluqu ma la ta'lamuna hujja ce akan rediyo ba shi ya faɗi wannan ba shi ma yana da shugabanni da suka faɗi wannan kafin shi an tambayi shehi kaza na daga salafu malaman ilimi Qur'ani ya ce ma farradna fil kitabi min shay'in ba ga komai sai yana cikin wannan littafi to waɗannan irin manyan jirage da waɗannan irin jiragen ƙasa da waɗannan jiragen sama ina ambatan su a cikin Qur'ani ina ambatan su sai ya ce a- malamin ya ce akwai aka ce a ina ita yana nan a cikin waya kaluku ma la ta'lamuna yana nan ciki ma din nan komai yana nan sai da dama Allah ya magana ne akan abubuwan hawa aka ba ba suratul nahl bace Allah da in ka duba sai da Allah ya magana da abubuwan hawa Allah ya magana waya kallukum ala ta'lamuna kuma yana halatta mu kuma abinda ba ku sani ba ku dai ku sa ido kuma abubuwa da yawa za za su yi ta zuwa to wannan malami shi wace to in wani malami ya zo ya ce rediyo tana daga cikin waya kallukum ala ta'lamuna ashe yana da madogara duk gaba gida to shi wannan dalla ar ya kawo wannan to zan in Allah ya haskaka basirarka in kuma ka ce lasna bi sadadi ha to kuma shi ke nan sai ka je ka nemo abin da waya kalkum ma la ta'lamuna take nufi in ba wannan take nufi ba السباع تكلم الإنس cewa zakuna za su dinga magana da mutane فأنت ترى الراديو to kai yau ka ga rediyo dai ga ta nan je kaka gani كيف جاءت أنواع منها يا- ذلك السباع yaya nau'in ta na farko ya zo mana abu sa fuskar zaki ko ya je ga tafo ai gashi wani yayi wani hoto da sai tana bayan su ta tana bayan su to a- littafin ma da akwai rediyon ma an yi hoton ta ta wancan lokacin sai ga fuskar zaki ce wannan kawai ba wani ba wani abu ba to والله أعلم Allah shi ne mafi sani shehu kenan bai adalci sai ko kaga ila wannan zamanin mu kenan shi ma kuma gumari din da haka ya faɗa radiyallahu ta'ala shi ma ce eh. amma dai a zamanin mu in mun yi fassara da wannan mun je wa Allah da wannan fassarar lami lafiya kalau abin da ya bayyana a zamanin mu kenan Eh? zamu je mu tarar da Allah lami lafiya to kila kuma Allah ya sa kuma zakin ne ma za a gama yana magana ma duk wannan ba wani abu mamaki ba ne an an kama hanya ai dinga baki da kuma ya isa wannan zamani zamanin kalifan Allah tabaraka wa ta'ala shi zamanin faila din nan abinda manzo Allah ya faɗa da zaki da akuya a zauna waje daya kaga yaro karami yana wasa da mushi kaga kare da mage ga su a waje daya kaga mage da kaza ga su a waje daya duk wannan ya faru ko bai faru ba to yana jiya daga cikin alamar kiyama dan mage ta kaka na aiki sai gudu sai bi in kare ya ga mage ai sai bi ya ga abinci zaki in ya ga mutum ai sai bi duk ga baki daya miciji kuma in ya ga mutum ai sai tsara duk ga baki daya a za ga kuma da an zauna daya za ka ga ƴaƴan itatuwa ne za ka ga sun zo da shi kwaya guda ɗaya ya kan mutum nonan ƴaƴan itatuwan wani sai an ɗora wa jaki duk mun zo da wannan zamani yanzu a ga goba ta fi kanka girma wannan kuma daga ina a ta ya aure ce wato da din sheku ake ci da din ba ɗan aure ba mangwara ne za a ga ya fi kanka wannan ba ce ɗan aure ne to haga haga za ku dinga shuka amma kuma ba a kar- ba a kan kasa Allah take ba ba wai kasa Allah ce ga a'a wani kasa ce abu ne ko irin wannan kaso da ake sawa a zuba ma kasa a shuka a cikin ta fito kuma da za ka daga ce ga ba a can kasa ta abin take ba za ku ga ana ruwa amma ba wai ruwa ne daga saman Allah ba wayannan jirage masu feshin ruwa ko masu in wutar daji ta zo su je su ta zuwa wutar daji ke ku akan ta har sai abubuwa duk gaba kida in ka duba lokacin da yake zuwa da ruwa gajima ruwan sama ne kawai wannan an kuma jirgi ne yake muku wannan daga duk wayannan abubuwa wannan littafi ya isa mun yi shi ka- mun karanta shi kusan eh, 2019 ne ko kusan tafsirin mu na wannan lokacin kamar mun littafin ma gaba ɗaya aka yi, saboda eh, abin da ya surata al-anbiya da farkonta akan abin da da ya zo to to duk wannan ya zo to wallahi Allah shine masani وعذبة الصوت ke zarbul bulala kuma التي تكلم الرجل wanda za ta dinga magana da mutum وتخبره بما فعل عنه ka gaya ka gaya masa abin da iyalinsa suka yi bayansa طرق تلقون shi ne dai wannan waya ta telefon tun na landline din ma har na yanzu kuma tun ana salulan ma mai yan waya kuma har an yi ba ma wayar yanzu أي السماعة shi ne a sabatu wannan telefon da ake ji والله أعلم Allah shi ne masani abin da ya zo a zamanin mu kenan kuma muka yi hukunci da shi ba a san ma me zai zo yanzu nan gaba ba kila kuma Allah ya yi ma kuma dai yan wayar ma kuma duk haka dai wanda yanzu da ake sa kunnan nan ai yan wayar ce kawai kamar hancin ta yanzu ta kunnan nan yan wayar ce kuma kamar hancin takalmi in baka lura ba ma ba za ka gane akwai wani abu a kunnansa ba amma su masu son ko su zage ko kare ce ya so mutu wa su a bracket din kunna a ce kun ga ya sa abin ji a kunnansa dan sarauniya da ta ingila da ta sako wani abu ya ga an yi bracket din kunna a ce ta so masa abin ji duka baki daya to وتقارب الزمان zamani ne kusa kuma وثابتي المسافات بالدائرة ya faru cikin naɗe tafiya da jiragen sama ɗin nan da za a yi shi sa yake ɗawaitu wa sahaltu ɗariƙa ilal haƙi da kullum muridul wasu lil haƙi lil haƙi an naɗe hadaran ma duk gaba ki ko duk mai son hadara shi kenan ga jakar kasuwa nan tana kaiwa duk gaba to wannan duk shi ne naɗe tafiya da aka yi duka na naɗe na sauƙaƙe a yi shakkot kuma a sauƙaƙe za ka direba zai ce wannan hanya duk da dai ta fi sauƙi amma fa ba ta da kyau ba zai buga to a ce kuma ga ta fi sauƙi ga kuma ga kuma gyaran yashi ake bi to shi ne ma'anar kusancin zamani din nan kaga duk sun yi daidai da abin da wanda wannan littafi ya faɗa وكذلك النار haka ita wuta din nan التي تسوق النار wanda ta dinga kora mutane ita ce نار الكهرباء wutar lantarki ake nufi electric ake nufi ita za ta dinga kora mutane wuta ce ga sanan ita za ku dinga hawa kanta kuna tafiya a jiragen ƙasan ma tun kuna yin mai charcoal wanda gawayi za a dinga zuwa masa yana da sauri dai amma ba su sai ba har a zo a yi irin wannan na zamani da da electric din yake tafiya duka baki daya وأكبر معادنها بعدن mafi girman ma'adininta da aka samo a adan din aka fara samowa dan da ruwan da ruwa ta ake samo ta da ƙarfi- da ƙarfin igiyar ruwa ake samo ta ce megawatt kaza mega kaza bai to والله أعلم Allah shi ne masani abin da ya zo zamanin mu muka yi hukunci da shi kenan وشراك النعل hancin takalmi kuma التي يكلم wanda صاحبه zai wanda zai dinga magana da ma'abotansa ترى بعض السيارات to ma'ana takalmin kenan kana ganin ba a ruwayen su motoci وهي قائمة ga ta tana tsaye مقام شراك ka النعل ce irin tsayuwar hancin takalmi saboda ta yi goro haka irin na abin hancin takalmi wajen hancin takalmi wanda zaka haka ake ake yin sako sai ga yadda aka yi ta wato kamar hancin takalmin ne تمشي عليها da za ka hau ka dinga tafiya a kan ta وتكلمك في الأخبار kuma rediyo tana ta hira da kai a labarai kuma yanzu cana ma su zo wata da ka kunna ta ma sai ta yi ma magana an so yin ma mai magana ma ko ita za ta nuna kawai adireshin adireshin inda za ta je za ka sa mata ita za ta dinga tafiya ta san danja ta san mai tsallakawa ta san kaza ta san ka ita za ta dinga yi duk gaba gida ali ana ce masa ali robocop din da inji mai kwakwalwa Hmm? ali gashi nan duk shi ake yi duk gaba ki ta san hanya ta san kaza kuma kana tafiya ta tsaya da ka zo ba ta cika ta tsari sai ta watso ma abu kaza ne ya same ni sai ta watso ma kaka ta tsari abu kaza ne in ka ƙara danna sai ma wani ta ce wallahi in ka ƙara zan mutu sai ma sai ma wani kana ƙara ko shi kare ta kulle sai ta mutu ai kowa ya maka shi ali duk ga wanda injinan duk gano babur ne da kakuna ya zaka ce ga ga ga welcome kaza shi ke da ya kama dukkan ne suna hirar ai suna hirar ma to kuma har yau ma bincike suke yi ma duk ga so ake ma duk yakin da koma waye ya zama to duk robobin ne suke yi dan ma suna jin tsoro kan calculation din ya watse kuma sojan ya juyo kansu amma su ce dole ne a yi saboda akwai wuraren yin nukiliya da yawa to wani zubin yakan fashe wani zubin akan jefa man makami ya abu kaza to ba yadda za a yi sojan na mutum ya iya shiga kuma ana so abu ba ga yanzu inda waɗannan robobi masu yin so su kuma ya shiga sai su kaza kaza to istin zafi ma a yi ɗan adam din a je a ebo ruwan mace a ebo ruwan namiji a zo a zuba a kwalba ko a zuba a jigiya ta har a ƙyanƙyashi ɗan adam kamar yadda ake kwamfasa kwai har an so ma ba faro mai tsalle ya jire ya ce wallahi ban yarda ba ban yarda a ce an so ma ƙyanƙyasar ɗan adam kamar yadda ake ƙyanƙyasar ƴaƴan kaji ba yanzu ma ya an tsarki bare kuma a ce an so ma ƙyanƙyasar ɗan adam shi ma bush ya ba shi alheri ya ce shi ma wallahi bai yarda ba to zamanin bushin nan da zamanin horo su suka tsalle suka ku je aita na dabbobi ne iran ta yi na saniya da shawarar kasashen turai sun yi na kaza ga yi nan suna ta alfahari sun yi istilsaki to duk da haka dai sun yi kokari amma dai na Allah da dai su yi mana istilsakin ba da ruwan namijin ko ruwan mashan ba ce kun bai kulu dai a yi ko to amma kuma sun yi kokari da suka ebo wannan ma ya iya yin istilsaki din duka baki da wannan zamani mun gode Allah za duk waɗanda ba san irin waɗannan karatuka ba ba su zauna da waɗanda san karatun da su duk su suka rikice suka rikita duniya inda aka yi da aka yi ɗan abu kaɗan da bai ka takara kan za a wuce ta da jijiyar wuya yana ta faɗa a kansa yana ta rikici a kansa duk wanda ya zama kafiri ne duk wanda ya faɗa ma kafiri ta abinci dai ba shi da da da da da abu da gaba to ونار تخرج من الحجاز rubuta da za ta fito kuma daga ƙasashen larabawa وتذيع أعناق ta الإبل haskaka wuyan raguma kuma a busula wannan إشارة ishara ne إلى تلفزيون zuwa talfiziyon shi talwiziyon wato ishara ne ta majigi tun ana majigi a wancan lokacin har aka zo kuma aka soma sinima kuma sai da daddare za a je ofara da suke cewa aka soma ofara har kuma kowa ma tv ta zo kowa ya san lokacin da tv ta shiga unguwarsu sai ga gida ɗaya ne tibin ta zo sai can za a dinga taruwa sai ka sai a jama sai ka sai waye sannan za- za za- za ka je ka gano har kuma Allah ya sa kowa aka ha mu je yanzu an je ta mu gidan mu mai gidan mu ya gaji da leƙe-leƙen kallon jini da muke zuwa wani gida sai an sai kaza a aike ka ko a faso ma kai ko kaza kaza ya ba da naira ɗari aka je ledan aka zo mata tv naira ɗari aka je aka zo wanda aka zo mata TV a Lagos TV naira ɗari sun fara shiga gidanmu zai gaba gida kuma ne ba kuma muna da wayo aka sa ranar na kusan ba bai bacci mana da dare a hira aka kai an sa ne ba a gida duk gaba gida duk wayannan ci gaban na kwanan nan sai na ko tsohon titi da kaza kaza mun san lokacin da sai tabarma kaba sai da duk akwai lokaci ba san kowane lokaci ba in yayi sai kakan mu ta aika mu je a siyo hoda ta kudin cizo a gidan wani aiwai shi alikama shi nan za a je a siyo hodar kudin cizo ko aka rauni ne da da kaza da fitila to shekaran mu yanzu nawa duk gaba ɗaya. ni dai bai fi shekara hamsin da ɗan biyu ko uku ba so ba to kuma masu su suka yi magana in masu saba'in suka yi magana ba in masu tamanin suka yi magana kaza bari a kuma zancen ɗari duka baki da ai ga duniya black and white ce kawai duka baki da sai da hasken Allah ya kawo hasken nasu Allah ku nuru samawati wal ard sannan da aka haskaka duka baki da a'a ne sallah ne sallah babban abu warai da gaske a wa inda za ka gode wa Allah mahallin shukuru nan kake sa shakawa inda za ka gode wa Allah wai yanzu ma wai kare tuhuma ma kake yi a'a ba wajen tuhuma ba ne to shi kuma zaka zo kai godiya ga Allah shi zaka zo ka- shi wanda ya faɗa ba shi da hankali kai ba ka da hankali shi wanda ya faɗa jari kai ba ka da wa'annan littafai da a hannu duka ba shi da yanzu littafin 1953 muke karanta ga mun karanta na 1956 wanda shehu ya akan kuma kowanne neman sa ake ruwa a jazo saboda a cikin rikici ake ciki kan a wannan dai an harba kuku a holo an ce duk wanda ya gama su ta ce kafiri wannan kuma an ce duk wanda ya karatu a rediyo ma kafiri ne wanda ya fatawa ma kafiri ne sabida raina littafin Allah ne raina littafin Allah ne abar da ta ta wasa ce ta shekaru ce ta kaza kaza shi ya ce a ƙarya ne kun ba ta sani ba ce ba ka sani ba in ba ka sani ba in ka sani ba amma ya isa ma duk kowa labarin da yake kamawa a ce rediyo ce ta fara in ta ka faɗi labarin a ce a rediyo kaji ko kwa kaza tunda a wannan lokacin ma rediyon kofar gidan mai gari ake kawowa ba wai ba gidan da ina wani gida ne da yake ina ya samu kofar gidan mai gari shi ma ya hau kuje na ya ɗaya ɗaya kuma duk kowa duk talaka hankali da a zauna ana jin rediyo duka baki da ya gani to to wannan kuma wuta ita ce wannan talabijin هل هذه أعلام للقوة nabi shin yanzu wannan bai zaman to sanarwa ba alama ce da annabta annabi sallallahu alaihi wa sallama ko ba haka ba haka ne حيث أخبر بها ta inda manzo Allah ya faɗe ta قبل وقوعها kafin faruwarta بمئات السنين da shekara ɗaruruwa وهل أشار إلى نهي أو أو كره to hakihai kenan shau shekara kan gaban fikihun ma akan awal yadda ya nuna malamai shi mudawwana ma akan sa take bayan kuma sahiham bayan sahiham mudawwana ma akan sa take kuma ya nuna mun tsohuwar mudawwana ma ba ba ba ma wata sabuwa ko ta su baladi ko ta tsohuwar mudawwana ma akan sa take ba sai aka aka dinga buga da kake hali sai ji a to kuma ai mudawwana kaza ga abin da kaza radiyallahu ta'ala anhu to shehu yace to yanzu mun kan kawo ga abu to wanda ya to to yanzu ai abubuwan ka gaya mana me hukunci ba to yanzu ka ka shehu ya ka abu kwarai ka hukunci to
وهل أشار إلى نهي أو كره yanzu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana wannan abu ya gaya mana hani ko ya gaya mana ki cewa to duk ku sake ku yi amfani da su ya faɗi haka bari ma abin da za mu fahimta bayanin su da ya yi don mu san yadda za mu yi amfani da su kuma don mu ce ya faɗe su saboda ya san a shari'a tunda Allah ya ce mu ko abin da ya faɗa abin da yake faɗa ake ba to to bari ya gaggaya mana kai ya tafi ya ban mu shiru abu ya zo ya mu ce annabi bai gaya mana ba za mu yi amfani da shi ba wannan wannan shine ma mafhumin ma magana duka ba da ma'ana ai amfani da shi to ya ce ka ai amfani da shi haramun ne ko ko ya ce karahiya ne وما كان ربك نسيا Ubangijin ka fa ba mai mantuwa ba ne, duk abin da Ubangiji ya yi shuru ko ko kalima ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abubuwar Allah ne kenan. Abuwa yana daga abin da mai littafi ya gaya masa, to mu tun da dai haka ne ba za mu yi amfani da shi ba mun koma wa asalin komai. Asalin komai ku hani, cewa ce a baka faɗi karatu ba. Asalin komai halacci. sai abin da shari'a ta wasu ta kai amfani da shi amma komai halal ne sai abin da shari'a ta wasu ce ma haram ne to yanzu kuma sh- ka bi haram ne da shar- shari'an Allah ba wai ko dan yana cutarwa ko baya cutarwa ko kawai shari'an Allah ta ce ma haram ne ka bashi yanzu shari'an Allah duk na- namun daji shari'an Allah komai na aljanna fa kulanin a aiki yi ma ragadar amma wala ta karaba hadin shajarar to shari'an Allah yanzu Adam ya ci komai a baban da wannan bishiyar amma da Allah bai ce wala takarba komai halal ne a ciki to shari'a Allah komai halittar sa gashi nan dan mu aka yi. sai abin da shari'a ta ce banda kaza banda giya wannan irin kunu mai zaki wannan irin lemo mai zaki wannan irin inabi mai zaki amma kuma yana sa wujudu Allah yake banda shi Ba- banda shi shi yana tunda Allah ya ce ko ya sa maye ko bai sa maye ba tunda Allah ya ce banda shi banda shi mun fahimta wa mai kaza kaza abubuwa ne wani littafi ne in Allah da ma za a samu lokaci dan kai sare mana tafsirin ma ba a za mu samu lokacin Allah da mu mu karance shi kamar da ake kuke kowanne to لقد استنوط البعير to a to a ya isa shi fatiha da salatul fati ai mun gode fa'ida ta samu gode alheri Allah ya saka shehu da alkhairi da sahabbansa sun suka raka Allah sallallahu alaihi wasallam mai sallah ne wallahi da kaula maimakon ko kare ma a ka a ce ba ba na kirki an alhamdulillah